Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Lahadi, uku ga watan Shawwal, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu, daidai da ashirin da uku ga watan April, miladiya dubu biyu da ashirin da uku. Za mu ci gaba da sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma a zawiyar gidan Alhaji Aminu Muhammad muna cikin juzu usani a firiya da tafsir na maulanmu sahibul faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu shafi na ɗari uku da talatin da biyar muna cikin suratul arab za mu tashi aya ta ɗari da saba'in da biyu malam Muhammad Mubarak zai ja mana baƙi shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai yi mana fassara akramakumullahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست برب ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدري والتعبه بنظرة تأتي لنا بالزفر أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية barkanmu da shan ruwa da fatan an sha ruwa lafiya barkanmu da yau بسم الله الرحمن الرحيم وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم على بربكم قالوا بلي شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين من فدي أبايا cewa Allah tabaraka ta'ala ya rike alkawari a kan bayi har sau biyu alkawari na farko ya rike shi tun alamun zarri wannan alkawari shine alkawarin da aka yi da rayukan bayi a alamun arwa menene alkawarin an yi shi ne fi ma'arifatin rububiyya bayi su san wane ne mahalicci alastu da rabbikum suka ce bale so daga wannan alkawari ya gudana ne fi ma'arifatin rububiyya bayan wannan alkawari sai Allah tabaraka ta'ala bayan an sakku alamul ajsad duniyar jukkuna can duniyar rayuka akai alkawari cewa wane ne ubangijinku rayuka suka ce kai ne ubangijinku babu wanda ya jayayya to bayan an saka rayukan a cikin dukkunanmu an sako da mu duniya to sai aka aiko manzanni su zo su jaddada mana wannan alkawari shi kuma an yi shi ne wato domin tsayuwa da adabul ubudiyya tunda kun yarda shi ne ubangiji to ku bauta masa shi ne ma'ana shi wancan alkawari na farko ranar da ake alkawarin ana kiransa yawmul maqadir yawmul maqadir wata rana ce ko kuma a ce wani hali abin ya faru kamun a halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin aka yi wannan alkawari lokacin shekara dubu hamsin ya rage a halicci sama da ƙasa Allah tabaraka ta'ala ya yi wannan alkawarin da bayi to bayan nan sai kuma Allah ta'ala saboda adalci irin nashi bai ci a to tunda mun yi alkawari da ku shi kenan duk wanda ya zo ranar alkiyama ya canza zan azabtar da shi ba sai Allah ya dinga aiko manzanni ku je ku tuna musu alkawarin da muka yi da su ku tuna musu ku tuna musu ku tuna musu to shine dalilin zuwan manzanni shine zaka ji Shehu radiyallahu anhu yana cewa kulna sai muka ce inna zurriyata adamu wato ‘ya'ya da jikokin Adamu babu su a lokacin da aka yi wannan alkawari, wa zuhuri aba'ihim Adamu, sannan bayyanar iyayen nasu su ma babu su, ba ‘ya'yan ba iyayen. Dukkansu suna cikin hadratul Adam, wa aba'uhum Adamu, iyayen su ma suna cikin rashi, fa a zaharahumul haƙƙu arwahan. sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyanar da su a matsayin rayuka sai Allah ya bayyanar da su a matsayin rayuka wa khatabahum wa ajabuhu sai Allah ya yi magana da rayuka din kuma rayukan sai suka amsa masa fabil judi wa ka'ama wa qala bil wujudi shi yace da baiwa ne abin da ya faru ya faru ba da samuwa bane da baiwa abin da ya faru ya faru ba da samuwa ba ne ba mu aka yi alkawarin kuma muka amsa a ba mu ɗin fali haza saboda haka la takunu nihayatu illa fil bidaya an gane ko har abada ƙarshe ba ta samuwa sai an koma farko haisul bidaya haisul nihaya inda aka fara to ta nan za a ƙare inda aka fara ta nan ake ƙarewa da sanin Allah aka fara da sanin Allah ake ƙarewa idza ahabba Allahu abdan idan Allah tabaraka ta'ala yana son bawa raddahu ila bidayati sai komar da shi farkon shi sai ka dawo kamar jariri ka san makamin jariri la haula wala quwwata illa billah ko ana gobara ba zai gudu ba wallahi Allah kawai jariri ba in kana so kaga arifi sosai kaga jariri bai san kowa ba sai Allah to haka ake so bawa ya koma da amfani da cutuwa ya bar wa Allah kada ce shi zai tunkuɗe wa kansa cuta ko zai janyo wa kansa amfani sai Allah ya kunyata shi yanzu amma ka bar wa Allah duka to haka ake so yadda ka fara ka koma wurin to idan Allah yana nufin bawa da alkhairi Allah yana son bawa ya koma farko kamar yadda ya fara to ba da wuridi bane ba da wuridi bane abinda zai faru fa kana lahu sam'an sai Allah ya zama kunnan da kake jin magana da shi sai ya zama ba da kunna kake ji ba da Allah kake ji idanuwa da kake gani ba da su kake gani ba da Allah kake gani harshe da kake magana baki ba da shi kake magana ba da Allah kake magana hannu ba da shi kake tabawa ba da Allah kake tabawa kafa da kake tafiya ba da ita kake tafiya ba da Allah kake takawa to in Allah yana so ya maida mutum farko haka zai masa amma in ba Allah bane maka wannan ba yadda zaka koma farko yasa zaka ake fa kana lahu sam'an wa basaran wa lisanan wa yadan sai Allah ya zama shi ne kunnan bawa da yake ji da shi kuma shi ne idanuwan bawa da yake gani da su shi ne harshen bawa da yake magana da shi kuma shi ne hannun bawa da yake kamawa da shi warada bizalika hadithun akhrajahu al-bukhari fi kitab ar-riqaq babu tawadu'i hadisi na 6502 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأودينه ولئن استعاذني لأؤذنه وما ترددت عن شيء أنا فائله ترددي أن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته الله تبارك وتعالى يشي wanda ya gaba da walina to ya shirya yaƙi da ni duk mutumin da yake gaba da walina to ya ɗauko wuƙa da takobi da gariyo da barandami da bindiga da bom in an tambaye shi ina zai je ya ce wuri na zai je a ce lafiya ce za mu faɗa ne ya gaya wa kowa wannan duk mai faɗa da waliyina to ya fito ya gaya wa duniya ya tanadi kayan faɗa kuma da ni zai faɗa ji Allah man adali waliyan faqad azantuhu bil harb haqiqa na masa izini ya shirya yaki da ni ya shirya yaki da ni yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftarabtu alayhi bawa na bai kusance ni da wani abu da yafi soyuwa gare ni ba kamar ya bada abin da na farlanta shi a kan shi misali ba muna yin dariƙa ba a dariƙan nan muna yin lazimi ko da safe da yamma ko muna wazifa to karka kuskura ka yi baka yi sallah ba lazimin Allah yake so ba sallah yake so tukun karka kuskura ka yi lazimi baka yi sallah asubahi kai lazimi da yamma baka yi sallah la'asar ba ka zo kai wazifa baka yi sallah magriba ka watsar da sallah ka rike lazimi ya Allah yake bana bana abinda nake so abinda ni na dora maka ka fara yin wannan sannan ka bada ka bani kuma abin da kai ka ga dama to amma abin da zai burge ka abin da Allah ya dora maka aljanna zai kai ka abin da ka dora wa kanka alaran Allah zai kai ka a gane wannan amma kuma ba dama ka bar abin da Allah ya dora ma ka ce kai za ka rike abin da kai ka dora kanka sai Allah ce duka ban karba ba ba na saboda ka ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in أحب إلي مما افترضت عليه bawa na bai kusance ni ba da wani abu mafi soyuwa gare ni kamar ya bada abin da na farlanta a kansa wa ma yazalu abdi ya taqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbahu bawa na bai gushe ba yana kusanta ta da ayyuka na nafilfili kamar su wazifa din su lazimi zikirin juma'a bawa na bai gushe ba yana kusanta ta da su har sai na so shi bai za a hababtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi in na so shi sai in zama ni ne kunnan da yake jin magana da shi wa basarahu allazi yubsiru bihi ni ne idanuwan da yake gani da su wa yadahu allati yabtishu biha ni ne hannuwan da yake kamawa da su wa rijluhu allati yamshi biha ni ne kafafuwan da yake tafiya da su wa in sa'alani lawudiyannahu idan ya roke ni zan bashi inji Allah wala in ista'azani la uizannahu idan ya nemi tsari in kare su daga wani abu zan kare shi wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu ni ubangiji ban taba yin darba in zan yi abu bana yin dar taraddudi in ji ina kaiwa ina komawa Allah ce bana yi amma idan zan karɓi ran bawa na munini ina yi saboda na san baya san mutuwa ni kuma abin da na mai alkawari ba zai yi in bashi ba sai ya mutu sannan ya ga abin da na shirya masa saboda haka mu kula da kyau mu rike abin da Allah ta'ala ya farlanta a kanmu fali haza saboda haka wato zaka iske waliyai da yawa wannan tambayar nan da Allah ya mana a ba mu din muna alamul arwah akwai waliyan da suke cewa wallahi har yanzu muna jin wannan magana a kullum akwai waliyin da yake gaya wa almajirin sai yace duk ranar da ka wayi gari rana ta fito ta faɗi baka ji Allah ya ce maka ya ce da mu alastu bi rabbikum ba kai kuma baka ce bane ba mun rabu da kai kullun garin Allah ya waye ka ji wannan kalmar alastu bi rabbikum kuma ka ji ka ce bane yasa da yawa waliyai sai kai suna ce maka kamar yanzu muka ji ma ana tambayar alastu da rabbikum shine shi wa anan kita wai su ilal junaidu an tambayi sayyidul da'ifa abul qasim al junaid an nihaya aka ce wai yaya karshe yake fa qala sai ce an nihayatu fil bidaya kama an nihayatu fil bidaya karshe tana cikin farko ne farko yana cikin ƙarshe fa kama kanat al bidayatu bil judi la bil wujudi fa kadhalika an nihayatu bil judi la bil wujudi kamar yadda ka san farko ta faru ne da baiwa ba da samuwa ba to ƙarshe ma tana komawa ne da baiwa ba da samuwa ba shi da salut tustari an tambayi a Salim na Abdullahi Tustari aka ce masa an hazal ahad aka ce wai yaya batun wannan alkawarin da aka yi ubangiji ya tambaye mu a alamul arwa ya ce alastu da rabbiku wai shin ba ni ne ubangijin ku ba me zaka ce akai hal ya hal ya tazakkarahu wai shin ko kana tunawa ana tambaye sa ko ko yana tuna wannan alkawarin da Allah ya yi qala sai كأن الكتاب في أذني الآن kamar ma yanzu Allah yake mana wannan tambayar ni a kunne na yanzu nake jin alasu bi rabbikum ban manta ba ala sahalu sai sahalu dan abdullahi tustari yace innahu ya'lam kalami zatahu min zalikal waqti yace wallahi tun a wannan zaman da muka yi alimul arwa ubangiji ce alasu bi rabbikum muka ce bale tun a ranar na san almajirai na baki ɗaya ويربيهم في أسلاب آبائهم إلى يومنا هذا yace kuma suna cikin iyayensu nake tarbiyyar su kamun su sako duniya wannan baiwa ne na Allah idan bawa ya ba Allah har ruhinsa ya tuna wancan alkawarin to duk wani abu da kake gani yana da wuya shi sai zama bai da wuya aure wanda ya iya tuna abin tambayar da Allah ya a can alamul arwah dan ya tarbiyyanci wani a cikin cikin uwarsa wannan mai sauki ne tuna wancan alkawarin ya fi tarbiyyar jarirai a cikin cikin iyayensu ya to shi ya tuna lamma qassa alaina qissatu Musa lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala kissanta mana kissar annabi Musa alayhi salatu wassalam mabsudatan wato ashimfide da faɗi yi mana bayani mai tsawo to a nan kuma kasta alaina qissatu hadha al-ahad sai yake so ya kissanta mana kissar wannan alkawari da yayi da mu shine wa iz akhadha rabbuka ka tuna musu lokacin da ubangijin ka ya riki alkawari min bani adama daga 'ya'yan adamu min zuhurihim daga gadon bayansu zurriyatin ya fidda 'ya'yansu da jikokinsu wa ashhadahum sannan ya kafa musu shaida akan ala anfusihim a bisa kawunan yace da su alastu bi rabbikum wai shin ba ni ne ubangijinku ba qalu bali sai suka ce kwarai lalle kai ne ubangijinku lamma kalubale lokacin da suka ce lalle kai ne ubangijinmu bi sirri haza to daga wannan bale din kullu kitabin anzalahu Allah ila alqur'ani allazi huwa nihayatuhum iftata bi bismillahir rahmanir rahim tun daga rannan Allah tabaraka wa ta'ala ya dauko at-taura injila zabura da sauran littattafai da ya saukar annabawa ya zuba su a cikin alkur'ani shi kuma alkur'ani din sai Allah ya bude shi da bismillahir rahmanir rahim saboda ni ranar da yake da mu alastu bi rabbikum mun ce bali to sai fara budewa da wannan ba'un din bi bismillahir rahmanir rahim saboda wannan amsawa da muka yi da bali sai ya zamanto Allah ya buɗe alkur'ani da bismillahir rahmanir rahim da harfin ba'i da wannan harafi na ba'un yuzakkiruna kun san dalilin da yasa ake fara karatu da bismillahir rahmanir rahim Allah yana tuna mana ne kar ku manta ba kun ce mun bali kar ku manta kun ce mun bali yuzakkiruna bi jawadina fil azali yana tunatar da mu da alƙawarin da muka yi da shi tun azal shine dalili yana tuna mana cewa mun yi alkawari da shi tun azal kullu na kala bari dukkanmu kowa ya ce bari war rasulu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bi hukmi kaunihi imaman lil anbiya wal mursalina wato da hukuncin cewa annabi alaihi salatu wassalam shine shugaban annabawa da manzannin Allah gabaki daya lamma tajallal haqqu lokacin da Allah mai girma da daukaka yi tajalli faƙala ya ce alastu bi rabbikum wai shin ba ni ne ubangijinku ba garakatul arwahu kullum fit tauhidi ana ganewa ko da Allah ya ce alastu bi rabbikum duk rayukan bayi sai suka jilmiya a cikin kogin tauhidi ai nauyin magana ta kai girma yanzu ko babanka ne ya aje kai ce wai shin ba ni ne ubanku ba ai ka ya san magana ta girma ba za ka yi amsawa da wuri ba sai ka sun koyar da kai tuku wai shin na ce ba ni ne ubangijinku ba lallai baba kai ne ubanmu to lokacin da Allah ya ce wa bayi ya ce wa rayuka alastu da rabbikum gaba ɗaya sai suka nitse a cikin kogin tauhidi suka kasa amsawa to a lokacin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shine shugaban halitta baki da dan ba dan shi ba da an shiga uku sallallahu alaihi wa alihi sallama da rayuka duka suka jilmiya a cikin tekun tauhidi fasaru adaman mahadan sai rayukan suka zama rashi tsantsan rashi sai zama ba kowa kowa ya ɓaci ya koma babu falan yuqiqul jawaba sai suka kasa amsa wa Allah wannan tambaya alastu bi rabbikum aka rasa wanda zai amsa kowa ya koma babu kowa ya koma babu falan yuqiqul jawaba to anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya rage shi kadai ne bai koma babu ba dukkan rayukan bayi sun bace sai shi kadai فقال صلى الله عليه وسلم بلي sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lallai Allah kai ne ubangijin lallai kai ne ubangijin fa qala ar-rusulu wal anbiya'u to daga nan sai rayukan manzani da annaba suka dawo kusa da shi yana gaban su suna bayan bayan sa sai suka ce lallai ya Allah kai ne ubangijinmu fa kulluhum qalu bali su ma manzanni da annaba sai suka ce bali huwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam awwalu man ajaba bi hadha al-jawab manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine farkon wanda ya fara amsa wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan tambaya alastu bi rabbikum sai manzo Allah ce bali sai manzanni suka ce bale sai annabawa suka ce bale sai siddiƙai suka ce bale sai waliyai suka ce bale sai muminai suka ce bale sai musulmai suka ce bale to sai kuwa ma bale bale bale da munafiki da kafiri da bamabudi saboda sun ji ana faɗa su ba su ma san ma me ma ya faru ba ma ake cewa bale din a nan ne za ka ji shehin bishe ibrahim radiyallahu anhu yana yi wa annabi kirari a wannan magani yake cewa imamun wahadin fi mashahidi dahshatin lada alamil arwahi kad awdahar rabba bale qala mahmal haqqu qala tajalliyan alastu da rabbi qabla an zakhara fil uzza fa qala jami'ur rusuli ma qala murshidi wa kullu nabiyyin thumma man arafa maiza فكان أمام الكل للكل قائدا فمنه جميعا ما إلى الرسل قد يؤذاه صلى الله عليه وآله وسلم to anan ko kana so ko baka so annabi shine shugaban kowa sallallahu alaihi wa alihi sallama huwa awwalu man ajaba bi hadha al-jawab da ya ansa to shine Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce shahidna to ku sani mu ne shaida cewa kun amsa ranar alkiyama mu ne za mu ba da shaida akan cewa mun tambaye ku wai shin ba mu ne ubangijinku ba kuma kun ce da mu bale shi ne ce shahidna mun shaida an Allah ta ƙulu wato kada ku yadda ku ce yawmal kiyamati ranar lahira inna kunna na haza gafilina ya Ubangiji mun kasance marabtana daga wannan alkawari lalle an yi alkawarin amma Allah mun manta sai Allah ce to mun zama shaidu mu ne shaidu akan cewa mun tambaye ku ko kun amsa shahidna mun shaida da abin da kuka faɗa na cewa bale da kuka yi wannan khabari ne daga Allah tabaraka wa ta'ala daga zatinsa kuma ya kafa mala'iku shaida sannan Allah tabaraka taala ya tabbatar da su ma ɗan adam ɗin zama shaida babanka shaida ne cewa ka ce bale ɗanka shaida ne ka ce bale matarka shaida ce ka ce bale miji shaida ne akan matarsa cewa ta ce bale sai Allah ya sa kowa ya zama shaida kowa a ranan fa to daga ranar aljama ba magana wai ka bauta wa gunki ko ka bauta wa rana ko ka bauta ka ce a ka bauta wani abu ne kaza sai a ce ina matar ya ake eh lalle ya faɗa na ji san da ya faɗa ya ce bane to ka ji kai maka to ya ubangiji ya ita ma gunkin ta bauta a ce ma gunkin kika bauta eh ai ya ubangiji wato babana ne shine mai bautar shine ni ma ba kin faɗa ba yaya aka sai shi ma ce eh lalle ta faɗa to kowa zai zama shaida kowa sannan Allah shine shaida na gaskiya a ranar sai Ubangiji ya ce to shahidna lalle mun yi shaida a kanku cewa kun faɗa kun ce bale kada ranar alkiyama ku kuskura ku ce da mu mun manta an gane ko kada ranar alkiyama ku ce da mu mun manta inna kunna na haza gafilina wato mun zamanto marafkana daga barin wannan alkawari alhikmatu fi hadha nisa hikimar da ta sa Allah tabaraka wa ta'ala yayi wannan alkawari da bayi yawmal qiyamati shay'an wato dalilin da yasa Allah ta'ala ya kafa shaida ranar alkiyama abu biyu ne Allah ya kula al-kuffaru yawmal qiyamati innahum ma kanu arifin bit tauhid saboda ranar alkiyama ka kafirai su ce ai su bisa san tauhidi ba saboda dalili kaza da kaza fa kulluhum aqarru bi hadha at-tauhidi fi zalika al-misal da kafirai da munafikai da maguzawa dukkan su sun tabbatar wa Allah ga wannan tauhidi a alamul arwa babu wanda bai faɗa ba to shi yasa Allah ya riki wannan alƙawari domin ko da an zo lahira kar wani ya faɗi wata magana wa inidda'u ko da sun yi da'awa annahu cewa su nasuhu sun manta farrusulu akhbaruhu ai manzanni sun ba su labari wahum siqatun su ko manzanni amintattu ne faqamatul hujjatu alaihim dan haka hujja ta tsayu a kansu ko suna so ko ba sa so su masu laifi ne kuma ‘yan wuta ne. Au ta ƙulu.
أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون الله تبارك وتعالى واتو yace mun riƙe wannan alƙawari ne akan bayi mun riƙe alƙawari saboda ranar alkiyama kada su ce inna kunna an haza gafilina aw taqulu ko kuma dan kada ku ce inna ma asharka abauna ya ubangiji abin da yasa muka zama maguzawa iyayenmu ne suka yi bauta wa dodo suka zama maguzawa min qablu kafin a haife mu na kafin zuwan mu duniya wa kunna mu ko mun kasance zuriyatan ƴaƴayensu ne da kuma jikokinsu min ba'dihim ka bayansu fakta dai na bihim sai muka koyi da abin da suke aikatawa na bautar dodo a fatulikuna yanzu ya ubangiji sai ka halakar da mu tu'azzibuna sai ka azabtar da mu bima fa'ala al-mubtiluna da abin da waɗannan lalatattu suka aikata min aba'ina daga iyayenmu bi ta'sisi shirki saboda wato bautar gunki da suka yi da kuma kirkiran maguzanci la yumkinuhum al-ihtijaj bi zalika cewa ce Allah ba zai ba su wannan daman su ba da wannan hujja ba ba hujja bane babanka ya bauta wa gunki ba hujja bane babanka ba ma guje ai kai ma ran da aka ce alastu bi rabbikum ka ce bane ya aka idan babanka ya bauta wa gunki zaka bi shi kuma in ma ka manta manzanni ba sun zo ba sun tunatar da ku cewa Allah ɗaya ne ku bi shi me yasa ka ba hanyar babanka hanyar bautar dodo saboda haka ba yadda zai yi wani ba ma guje ya ba Allah hujja cewa wai ya manta ne ko kuma babansa ne bauta gunki ma ishhadim ala anfusin bit tauhidi tare da cewa su ma shaidun kawunan su ne a bisa tauhidin Allah wa tasiri bihi da kuma tunatar da shi da aka yi ala lisan sahibil mu'jizati a bisa harshen ma'abocin mu'jiza shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama ƙa'imun maƙama zikirhi fil nufusi shi ke tsaye a matsayin ambatansa a cikin rayukan bayi tazkirat al-anbiya'i ka tazakkurihi fi anfusihim tunatarwar da annaba suke wa bayi da al'ummarsu kamar tunatarwar da ubangiji yake wa bayi ne a cikin rayukansu wato wannan aya Allah tabaraka ta'ala ya ga mana ita ne don ta zamanto wato hikima ne a cikin wannan alkawari da aka yi Allah baya so ranar alkiyama wani ya kawo masa wata hujja shi yasa yi alkawari da mutum alamin arwa bayan nan kuma ya dinga aiko annabawa da manzanni don kada ranar alkiyama wani ya ce wai shi bai da labari ranar alkiyama ba dama ma ku za su ce inna kunna na haza gafirina ko kuma Allah ya kafa hujja ne domin baya so su ce inna ma asharka aba'una min qablu wa kunna zurriyatan min ba'di afatulikuna bima fa'ala al-mubtiluna annabi Musa ma haka yake afatulikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna wato iyayen su kenan Allah tabaraka ta'ala yake ba mu yadda da wannan ba akhadna zalika al-ahd fi alam al-arwahi wa ba'athna ar-rusula yujaddidunahu fi alam al-asba' karahata an taqulu inna kunna an hadha gafili aw taqulu inna ma asharaka aba'una min qablu wa kunna zurriyatan min ba'di shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم
صدق الله العظيم waɗannan ayoyin duka Allah tabaraka ta'ala yana faɗin su ne saboda mujarradin alƙawarin da aka yi alimul arwa bai isa shi kadai a tsaye da hujja akan bayi ba saboda dalili duk abin da ruhi ya sani daga lokacin da aka ce shiga cikin jiki daga lokacin ya manta shi yasa ran da Allah tabaraka ta'ala ya halicci jiki dan ya riga ya halicci ruhi kamun jiki sai ya ce wa ruhi shiga sai ruhi ya tsaya yana jin tsoro yace na ka shiga yace ya ubangiji wannan zai sani in saba maka ya ubangiji wannan zai sani in manta alƙawarinka sai Allah ce wai na halice ka ne dan abin da kake so ko dan abin da nake so sai ce dan abin da kake so sai ce to shiga yana shiga shikenan sai ji shi a prison shi ne sai jiki ya dinga yawo da shi ya kai shi gidan giya gidan mata gidan cace ta wannan amma ruhi baya yasa idan ka gyara ruhinka to ruhin sai ya dinga jan jiki yanzu kaga al'adarmu na mutane mun yadda jiki zai iya jan ruhi ya kai shi wuraren banza amma duk ran da ruhin bawa ya gyaru idan ruhi ya ja jiki wuraren alkhairai in ya faɗa sai a ce ba yadda ba alhali kuma ruhin ya fi jikin ƙarfi Allah ya haka ne saboda jarbawa ga ɗan adam to tunda Allah tabaraka ta'ala ya san cewa idan ruhi ya shiga cikin jiki zai manta waɗannan alƙaura to shine dinga aiko manzanni shi da zaka je na faɗi wa rusulan karkasasna mu alayka min qablu wa rusulan lam naqasusum alayka wa kallama Allah Musa takalima rusulan mubashirina wa munzirina liyalla yakuna lin-nas 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allah azizan hakima lakin Allah yashhadu بما أنزل إليك أنزله بإلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا daga nan Allah tabaraka ta'ala sai ya dinga aiko manzanni domin ya san wancan alƙawarin da yawa sun manta shi shine dalilin zuwan manzanni sai ce wa kazalika nufassilu layati
وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون Ubangiji tabaraka ta'ala yace wa kazalika yadda ka ji dinnan nufassilu layati muke bayanin ayoyin mu filla filla nubayyinaha muke yin bayanin ta misla ma bayyanal misaqa kamar yadda muke bayanin alƙawarin mu daki daki dalla dalla liyadabbaruha saboda mutane su dinga tunani a kanta wala allam yarji'una domin su kokari su dawo an kufrin daga barin kafircin su su fahimci inna ad-din inda Allah al-islam su gani wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al-khasirin addinin musulunci shi kadai ne addini a wurin Allah wanda ya zo wa Allah ranar lahira ba da musulunci ba to kowane irin addini ya zo da shi Allah bai karba ba to dalilin da yasa Allah yake ta bayani kenan filla filla filla filla wani bayanin sai ya sake nanatawa wai kar ku manta sai kuma ya turo manzanni bayan manzanni ya tada waliyai bayan waliyai ya tada malamai ai ta wa'azi wai dan ranar aljama kar ka zo ka ce kai baka taba ji ba shine dalili Allah ya fita haƙƙin kowa an gane ko wato kamar dai ita wannan aya tana sanar da mu mu san manufar Allah ta'ala shine yana so ya daure wuyan Yahudawa da igiyar wannan alkawari wanda ya gabata a wannan ayar ta baya wato Yahuda su san cewa wannan alkawari kowa da kowa ya shafe shi ba maganan cewa wai su ai su ba su da labarin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun yi inkarin abin da suka karanta a cikin littafinsu to alkawarin farko fa waye ya kubutar da su sanda aka ce alastu bi rabbikum ba shi bane annabawan nasu ma da manzannin nasu shi suka kwaikwaya sallallahu alaihi wa alihi sallama to shine fa Allah tabaraka ta'ala yake dauke su daga barin nazari da istidlal kafa hujja akan kaza kaza kaza Allah yana so ya dauke su ya kai su su ga dalilai sam'iyai a ƙaliyai ba maganan wani kaza kaza hujja kaza a ka gani kurukuru ka hankalta kuma ka fahimta shine wa kazalika nufassilu layati dan haka muke bayanin ayoyin mu gwari gwari daki daki dalla dalla waɗanda suke shiryar da bayi a bisa kaɗaicin mu sam'an wa aqalan wala annam yarji'una ko sa dawo daga barin takalidi da iyaye wacce ba hawa da kuma bin san zuciya su koma su musulunta su bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam watlu alaihi واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين wannan ayar Allah ta'ala yana so ya sanar da mu sakamakon wanda yake warware alkawari bayan an yi shi ne dalilin wannan aya menene sakamakon mutumin da aka yi alkawari da shi ya warware Allah ya yi alkawari da mu sun alamu zarri to bayan mun sauko duniya kuma ya lullube rayukanmu da dukkuna ya aiko manzanni manzannin nan su ma sun yi alkawari da mu to an warware wannan duka ana magana da yahudawa ne amma kuma maganar mu ma ta shafe mu sai Allah tabaraka ta'ala ya ce ya rasulullah na gaya maka wata kissa a baya labarin garin nan na bakin kogi wanda ya tsaga wa yahudawa da hankali na kakanninsu da muka mai da su birai sun damu da wannan kissa bari in sake gaya maka wata kissa ƙara gaya musu ka sake ɗaga musu hankali bayan kakanninsu da suka saba wa umarninmu suka yi su ranar sati sannan mun ce su yi sun ƙi mun ce su bari sun ƙi bari muka mai da su barai sannan suna da wani malami da suke takama da shi suna alfahari da shi babban malami ne mun sanar da shi ismul azam kashifi ne in aka mai tambaya bai san amsa ba in ya daga kai yana ganin lauhul mafus saboda tsabar kusanci mun mai da shi kare gaya musu shi ne Allah tabaraka ta'ala ya ce masa wasu alaihi ka ba yahudawa labari ka ba yahudawa labari na ba allazi khabar allazi atainahu ayatina ka ba su labarin mutumin nan da muka ba shi ayoyinmu ismul azam da walittaka ko kuma ilimi ladunni fansalaka minha sai ya tubu daga barin gode ma wannan baiwa a azan Allah min zalika shehu radiyallahu anhu yace Allah ya mana tsari daga Allah ya mana baiwa mu ki gode masa mu butulce kharaja wannan malami ya fita daga rigar baiwa da Allah tabaraka ta'ala ya tafatar da shi ita kama takharjul hayyatu min jildiha kamar yadda mesa take fita daga a saɓata ko macijiya take yin saɓa ta fita daga cikin saɓata haka wannan malami ya fita daga cikin rigar baiwa wa huwa bal'am ibn ba'ura sunansa bal'am ko bil'am ko bal'am ko bil'am duk sunansa ne wato malamai sun yi saɓani abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara mar yadda ya ce wani mutum ne wali babba a cikin Yahudawan banu Isra'ila. Lokacin da annabi Musa zai faɗa da kan'aniyawa, jababirawa ƙattun mutanen nan, to sai annabi Musa sai aiki wannan malamin. Ya ce, Ka je wurin sarkin Madina, ka je ka kira shi zuwa ga Allah. Annabi Musa ya aike shi, ya ce je wurin sarkin Madina ba ma guje ne ka kira shi zuwa ga Allah to lokacin da malam ya je wurin sarki ya kira shi zuwa ga Allah sai sarki ya mai alheri ya ba shi dukiya mai yawa ya ba shi kuɗi sai shi malam ya ce to yanzu ya zan yi da da Annabi Musa gashi kuma ya aiko ni gashi kai kuma kamun kaza sai ce ai inda san samu ne ma da zaka fita daga addinin nashi ai da na maka abin da yafi wannan ya yaudare shi ya kitsa masa maganganu daban-daban dai har wannan malami ya yaudaru kuma ya rudu shikenan sai ya ji abin da wannan sarki ya faɗa to shine sai Allah ta'ala sai ya mai da shi kare ya sa harshen ya zazzago wannan shine zance na biyu da malamai suka yi inda Abdullahi dan a dan Mas'ud sannan Abdullahi dan Umar a Abdullahi dan Amr dan As shi kuma yace a'a ai wannan mutumin ma balarabe ne shi wannan da aka zazzago harshen nashi balarabe ne ana kiransa umayyatu dan abis salbi mutum ne da Allah ya ba shi ilimi akwai randa yana da waƙoƙi da yi baituka daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka haddace waƙoƙin wani daga cikin su ya goyo annabi akan raƙumi sai ana tafiya sai annabi ya ce wane ce sai ka haddace baitukan umar yasu dan abis salti ya ce kwarai sai annabi ya ce gaya min inji dere wasu baituka annabi ya ce hi hi karamu ya ce kai ba mu sauka ba sai da naman ya kai ɗari baitukan umar yasu dan abis salti shi mutum ne mai yawan bincike ya yi mu'amala da yahudawa sosai sannan ya karanta littattafan annaba da suka gabata to haka shi yana kallon larabawa jahilai da kekai to a cikin bincike da yayi da littattafai da yake karanta sai ya ga cewa ƙarshen zamani Allah zai aiko annabin ƙarshe balarabe ne to sai ya sa rai cewa lallai in Allah zai aiko ai shine malami shi ya kamata a aiko to ana nan sai Allah ya bayyana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fara tunanin ya musulunta kafin a yakin badar to bayan nan kuma sai tunaninsa sai canza kawai sai fasa sai koma kafirci kawai ya ƙi ya sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine har a ƙarshe ma sai da aka yi masa magana kai da ka karanta littattafan annaba ta ga labarinsa a ciki me yasa ba za ka sallama masa ba sai ya ce ma kuntu la umina bi rasulin laysa min saqif wallahi ni ba wawa bane ba zan taba sallama wa manzon da bai cikin dangin mu ba bani saqif da cikin ƴan uwan mu ne dangin mu familin mu to ina ma dai dani ne in ni bai zama ni ba to a samu ni cikin ƴan uwana mana kawai sai a ga yanzu zamu cikin quraishawa ba zan bi su ba kawai dalili kin amma ya san annabi ne to shine Allah yake cewa watlu alaihim naba allazi atayna wa ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-gawi to sannan Abdullah dan Abbas shi kuma sai ce a wani mutum ne daga cikin kan'aniyawa sunansa Bal'amu ko Bal'amu ya san ismullahi al-azam Allah ya bashi walittaka to lokacin da Allah ya aiki annabi Musa ya je ya ki kan'aniyawa wato jabadirawa shi kuma kan'aniyawa ɗan uwansa ne amma shi mutumin kirki ne wali ne to sai suka haɗa kuɗi sai aka ce a je wurin wali yana da wani dutse da yake zuwa nan yake hawa yake ibada sai suka taru sai suka zo wurin shi sai suka ce da Allah alfarma suke nema sai ne ne suka ce annabi Musa muke so kai wa addu'a bakar addu'a saboda yana so zai yaƙe mu sai ce Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye in wa annabin Allah muguwar addu'a alhali ni da shi addinin mu ɗaya addinin tauhidi sai kore su to shi matsalar da aka samu malamin yana da mata kuma hajjiya ce a waje ne wali amma a gida mijin hajjiya ce kawai shi kenan sai suka yi shawara sai aka ce kawai aje a gaya wa hajjiya aje a gaya wa hajjiya aje a gaya wa hajjiya sai kawai aka je wurin hajja kama a je wurin hajja sai aka yi siyayya a san mata aka yi shofin mai kyau aka je aka kai wa hajja bayan an gaida hajja ta ce lafiya sai wallahi hajja alfarma ce nake nema alfarma na ne wallahi malam ne mun je wurin shi kuma kaza kaza kaza kaza muna da damuwa ne kinji kinji sai ta ce a ai ku ba irin mutanen da za ku nemi alfarma wurin mu ne ba ai ba bari ya dawo gidan yana dawowa ta ce ya aka yi mutane kaza sai ce a'a ba su miki bayani ba ne wannan mutumin da suke so a yi wa abdu annabin Allah ne bai yi wa matsayi na bai kai nashi ba in masa addu'a a ne ita na sai ta ce yanzu ni in ce a yi abu sai kuma ka ce ga naka kaza kaza kaza ta shiga maganganu sai ya ji tsoron hajiya sai ya ji tsoron hajiya shi kenan dama ta ba su lokaci ta ce su dawo lokaci kaza sai suka dawo wannan lokacin suna zuwa kuwa shi kenan sai ta sa yayi addu'a yace to shi kenan a tafi can inda yake ibada nan za a addu'a jakin da ya hauce turje yace ta yayi jaki ya motsa jaki yake sai ya ce wa jakin lafiya sai ya ce haba akarma kalla daga kai ka gani mana yana daga kai sai ga mala'iku ne a gaban jakin kahu zahu sai kalla hajiya ta ce lafiya mu je mana ya ce ai hajiya ta faru ta ƙare kamar ya ta ce wallahi mala'iku ne su suka hana jakin nan tafiya su da je mala'iku in jakin ya ki tafiya kai baka da kafa ne sauka mu tafi malam ya kalli mala'iku ya kalli hajiya sai ya zaɓa hajiya ya sauka mala'iku suna kallon shi kawai sai ta yana zuwa an je kan dutse je addu'a sai Allah ta'ala ya sassago da harshen shi ya daga kai zai kalli lahul mafuzu ya ji wayan baya gani yana da ismullahi azam zai kira babu sai ce to hajiya komai ya kare duk abin da nake addu'a Allah ya karba Allah ya kwaci saboda haka yanzu sai dai su haƙuri ta ce a ai malamai sun fi kowa iya makirci ba ka taɓa zama malami ba in ba za ka iya yin addu'a ba shirya makirci ai makirci sai ce to lallai in dai makirci ne akwai shi abin da za a yi ku je ku zaɓo kyawawan mata karuwai a cikinku idan annabi Musa ya fito da sojojinsa za a yaƙi ku sa matan nan su fito tsirara ku sa su watsu cikinsu kawai kuma ku gaya musu duk wanda sojan annabi Musa ya neme ta tattaki shikenan kawai sai aka yi haka kawai sai suka bazo matan shikenan sai aka samu kariya to an ce saboda wannan abin da yayi ne aka zazzago da harshen shikenan sai Allah ya wulakanta shi ya mai da shi abin da ya mai da shi to shine zaka ji anan shehu ya kawo yace a'azana Allah min zalika Allah ya mana tsari daga ayyama mutum baiwa ya butulci kharaja bi kubrihi kama takhraju al-hayyatu min jildiha ya fita daga cikin rigar baiwa kamar yadda macijiya take fita daga cikin fatar ta wato sai saba wa huwa bal'amu bin ba'ura sunansa kenan bal'amu dan ba'ura min ulama bani isra'ila yana daga cikin malaman banu isra'ila shi ila an tambaye an yad'u ala musa yi bakar addu'a ga annabi musa alayhi salam wa uhudiya ilayhi shay'un aka kawo masa wani abu na hadiya shi yasa idan mutum yana da kwaɗayi ko ya zama wali in bai hankali ba sai an mai salbu wallahi mal da tsoro da kwaɗayi da wuya in mutum yana da su ko ya zama wani shan tuɗe shi tsoro da kwaɗayi masifa dole sai sa aka so ake so idan mutum yana bin Allah to ya zama yana da abin yi ta yadda kar wani abu na tsoro ya taɓa shi ko wani abu na kwaɗayi ya taɓa shi ƙarshe baiwar da aka mai sa kwaci sai ƴan duniya su sa shi abinda ba yardar Allah a ciki saboda tsoron su kuma sai yi amma idan yana yin wani abu abinda Allah yake ba shi yake jefawa a bakin shi ya wadatar da shi babu wani dan duniya da yake sarrafa shi to haka nan mata su ma idan mutum yana bin Allah ana so ya zaɓi matar da zai iya juya ta ba matar da za ta juya shi ba idan matar ka za ta juya ka za ta iya raba ka da Allah to haka nan idan akwai mutanen da za su iya juya ka su ma 'yan duniya za su iya raba ka da Allah shi yasa ake so ka auri mace daidai kai ko wadda ka fita amma kar ka auri matar da tafi karfin ka wadda za ta yi ka ka tashi ka tashi zauna ka zauna in za ka fita ta ce dawo ka dawo ka ɗauki makullin mota za ka fita ta ce wace ka ɗauka min makulli aje ka aje wace ka sa wannan rigar wannan rigar ba na gaya ba sai za mu fita anguwa ba ba ni ne cire ka je ka sa wata in ka zama haka to ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ka wani wuri in ta ce ka zauna za ka zauna Allah kiyaye so da in za ka yi aure a daina yin ruwan ido ka san matsayin ka ka san matsayin matar za ka aure amma idan ita ta ce tana son ka ta gaya mata ga matsayina ta ce ta ji ta gani ta ce to kada in aure ki ki zo ki zagi iyayena ko ki rena arzikina a ba zan yi haka ba shin yadda za ki aure ni a matsayina yadda nake irin abincin da na kawo za ki iya ci eh irin rigar da na ɗinka miki za ki iya sawa eh alhamdulillah alhamdulillah in za ta yi ma gori za ka tuna mata maganar da amma kar ka je ka gama ƙarya ai sai ma dan wani yallaɓai ne kaza kaza kaza sai ta zo kawai ta ga ce mugun makaryaci ne a ga in ta mare ka ba matsala Allah ya kiyaye so da ka kar samari su dinga yin ƙarya kowa ya tsaya a matsayin shi su dinga faɗin gaskiya wurin neman aure to shine fa suka nemi yi addu'a sai aka kawo mata hadiya fada'a kawai sai karba sai addu'a shi yasa kaga irin hadiya hadiyan nan a dinga ba mutum hadiya wallahi sai a juya mutum hadiya wallahi sai ta juya ta yau mutumin banza wallahi sai sa kai addu'a da kai ka san bata dace da shi ba ka daga hannu kai masa addu'a alhali bai dace da addu'ar ba kar kai haka hadiya ko mun kaurinta ko mun girmanta kalli wanda ya sa ya addu'a ya dace da addu'ar da ya ce ayi azzalimi ne kar kai ya ɗauki ajiya sai kai ma wani malamin daban amma kar kai addu'a ka kalli mutum in ya zo neman addu'a yayi idan mugu ne azzalimi kai masa addu'a ka taimake shi akan zalunci shi saboda ka lura da wannan da kyau fanqalaba alaihi to shikenan bayan sun zo sun ba shi hadiya shi kuma yayi addu'a sun juya baya za su wuce sai Allah tabaraka ta'ala ya dauke ismul azam din da ya sanar da shi wanda la alisanahu sai Allah ya zazzago da harshensa ala sadrihi akan kirjinsa fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya bi sawunsa fa adrakahu fa tare qarinuhu sai shaytan ya riske shi ya zama shine makusancinsa fakana min al-gawiyin sai ya zama daga cikin halakakkun mutane ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mujisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu ajis ubaydan wa farris karbahu abadan ya man la shadiya lahu haqqan wala nidu anta al-jiyas li kulli khaifin wa jalil ya rabbu ya haqqu ya man la lahu jiddu farris li ummati khairil khalqi gammahum wala yanaluhum nasabun wala hasadun بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنصاري أحمد صل وسلم على خير الورى جدنا محمد آلي أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره والمجدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين